أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد muna ƙara gode wa Allah tabaraka ta'ala da ya kawo mu wannan zama na sha ɗaya kenan yau ranar juma'a 25 ga watan rabiul awwal hijira ta 1441 wanda ya daidai da 22 ga watan 11 miladiya 2019 alhamdulahi mun tsaya daidai inda babi na farko daga cikin wannan littafi da muke karatu ya tsaya wato a shifa bi tarifi hukul mustapha yau za mu tashi babi na biyu kenan albabu sani babi na biyu shi ko fi takmilillahi ta'ala lahul mahasina khalqan wa khuluqan wa qiranuhu jami' al-fada'ili ad-diniyati wad-dunyawiyati fihi nasakan wannan babi zai karantar da mu bayani cikin takmilillahi ta'ala lahul mahasina cikawar Allah madaukakin sarki gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam kyawawan abubuwa duka wani abin da yake kyawo ne ana sanya kasance mai kyau Allah ya cika ma annabi sallallahu alaihi wasallam khalakan daidai ne abin nan a cikin halitta ne wa khulukan koko a cikin ɗabi'a ne wa qiranuhu jami' al-fada'ili kuma yanda Allah ya hada baki ɗayan fifiko farloli fifiko addiniyati wanda suke na addini wa dunyawiyati da kuma na duniya fi a cikin ma'aiki sallallahu alaihi na sakan ajere ajere kenan farawa da na addinin sannan na duniyan duka Allah ya haɗa su cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muqaddimatul bab sani muqaddima wannan yace muqaddima ta babi na biyu ilam ayyuhal muhibbu ya kai wannan masoyi kai sani wanda yake kai al muhibbu li hadha an-nabiy karim masoyi ga wannan annabi wanda yake mai girma albaisa an tafasili jumali qadrihi al-azim kai wanda kace kana mai bincike cikin rarrabewan jumloli na darajarsa wanda yake mai girma anna ka sani cewa anna khisalal jamali wal kamali fil bashari daw'ani ka sani cewa su dabi'o'i na jamala shine kyawo wal kamali da kamala ita ce cika fil bashari a cikin dan adam nau'ani kala biyu ne akwai wanda suke daruriyun akwai wanda suke na larura na larurar nan ba kamar yadda bahaushe ke karanta ke ke fasara larura an ce larura mutum tsammani yake abu ne bukatuwa shiga cikin matsuwa ta inda babu wani abu sai ba abin da ka iya shine ake ma larura to wannan ma ana ce mai larura amma kuma wannan ana wurin da ke yin abu wanda ke larura wanda abin da ba ya yiwuwa sai da shi kamar misalin ci da sha wajen dan adam rayuwar mutum ba ta yiwa sai mutum yana ci yana sha da abin da yi kama da su shi ma dan adam bai ba ya rayuwa sai da barci misali da abin da yi kama da wannan ne wanda suke akwai ka sani cewa yace nau'i guda biyu ne akwai daririyun dunyawiyun akwai wanda yake na larura wanda yake na duniya iktadat kulli jibillatu wanda halittar mutum ta hukunta shi ma'ana kasancewar mutum halitta ne irin dan adam to dole shi sai ya ci sai ya sha misali wa daruratul hayati duniya duniya kuma da darura ta rayuwa ta duniya ita ma ita ta hukunta wannan wannan nau'i na farko kenan wa muktasabun akwai kuma abin da ake tsaururi ma'ana abin da kake iya nema ka same shi diniyun na duniya na addini wa huwa ma yuhmadu fa'ilu shine abin da ake yaban wanda yake aikata shi wa yuqarribu ila Allah kuma yake kusantarwa zuwa Allah subhanahu wataala wannan shine nau'in na biyu kenan muktasabun muktasabun diniyun abun da yake ana iya samun shi a mutum yana iya neman shi same shi na na addini a aka ce shine wanda ake ake ban mutum ya aikata shi kuma abin nan yana kusantar da mutum zuwa Allah madaukakin sarki zulfa kusantarwa summa hiya ala fannaini sannan wa'annan su ma sun kasu a safanni guda biyu mina ma ya takallasu li ahadil wasafaini dayan su yana keɓanta ga ɗayan kamantawa sifofi guda biyu wa minha ma yatamazaju wa yatadakhalu cikin su akwai kuma wa'anda suke haduwa suke cakuduwa suke shiga cikin juna ma yatamazaju akwai wanda suke haduwa da juna suke wa yatadakhalu kuma suke shiga cikin juna fa amma daruri la mahdu amma wanda yake shi laruri ne tsantsa fa ma laysa lil mar'i fi ikhtiyar shine cikin cikin abinda mutum bai da wani zabi a kanshi a cikin wannan abin walatta sabun kuma mutum bai iya ya neme shi ya same shi mislu ma kana fi jibillatihi min kamali khilqatihi tamkar abin da ya kasance cikin halittansa sallallahu alaihi wasallam na daga tikar halittarsa wa jamal suratihi da kyawun suransa wa quwwati aqlihi da ƙarfin hankalinsa wa sihhati fahmihi da ingancin fahimtarsa wa fasahati lisanihi da fasahar harshensa wa quwwati hawasihi wa adaihi da kuma ƙarfin hawas kin shi da gaban shi hawas duk gabobi wanda da su za ka ji abinda ka ji ka ji ko ka gani ko ka sinsina ko a ka ji ji na, na, shafawa duka wannan su ake musu hawas to karhin wannan dukan su wa'annan wanda ake zanawa abubuwa ne wanda suke ba mutum kai kake nema ba ba kai kake nema kanka su ba a wa'ati dali harakati da kuma daidaituwar motsinsa shi ma wani abu ne abin lura wani sai ga ya cika zan ya cika mutum mutum cikin motsinsa ya kasance yana da karkarwa da gaugawa duka suna bata motsin nasa ya zama ba daidai ba hakan nan mutum ya zama wato sai alƙace mai wannan mutum mutum wanda yake sai a ce mai yana da girgilwa kai wannan girgilwa kan sai gani tana rage kamalar mutum sai anya ma wannan daidai yake saboda komi girgilwa kai ba nutsuwa ba abin da ya kama da wannan to kuma haka in mutum shi ma san halin shi yayi yawa shi ma sai zama matsala komi ana ka dauko mata misali daidai shiga shiga gida ka dauko cokali sai mutane ma sun sun yi sun matsu sun ga dama ba su ci abincin ba to irin wannan shi ma ya zama matsala to shi nashi daidaituwa kenan cikin motsin sa yake akwai wanda ba, ba, babu sauri babu kuma e, rishin sauri wannan wanda ke wanda ke zama illa wato akwai nutsuwa kenan irin wannan daidaito yana cikin duka ɗabi'o'i wanda ake ce ake zana wanda ba mutum ke nema makan shi ba wa sharafi nasabi da girman nasabarsa wa izzati qaumihi da buwayan mutanen jama'arsa wa karami ardihi da kuma girman ƙasarsa duka wannan ba mutum ke za a makansa ba haka mutum yake yake ganin su wa yalhaqu bihi ma tad'uhu daruratu hayatihi ilayhi kuma ana saryar da ana hadawa wa'annan ana hada su da ma tad'uhu daruratu hayatihi ilayhi abinda larurar rayuwar mutum take kira zuwa gare shi min gizaihi daga abincinsa ne wa naumi da barcinsa wa mulbasihi da abin sanya wa sana tufafi wa maskanihi da wurin kwanansa wa mankashihi da abin armansa wa malihi da dukiyarsa wa jahi da alhumarsa wa qad talhaqu hadhihi al-qitalu al-akhiratu bil ukhrawiyyati wannan wa'annan dabi'o'in na daba sukan gamu da dabi'o'i wanda suke na lahira ma'ana wa'annan dukan su abu na kaza nan duka abu ne na duniya ba nan duniya ake samun su nan duniya ake amfana da su to wa'annan akan hada su sukan iya zama na lahira, iza kusida jihar taqwa in aka yi nihin tsoron Allah da su, wa ma'unatal birni ala suluki tsariƙiha, kuma aka yi niyyar taimakawa jiki a bisa shiga hanya ta tsoron Allah. Misali, kamar barcin da ake ce da abinci, kawai abu ne na duniya, ka ci abinci, ka yi barci to, amma in ka ɗarmin niyyar cewa wannan abincin da za ka ci don ka samu ƙarfin bin Allah ne ko ko wannan barcin da za ka yi shi ma don ka samu ka tashi ne ka yi barci ko jikinka ya huta ka tashi ka bi Allah to wannan sai ya kasance kana barci amma lada ake rubuta ma abinci kake ci amma abincin nan ana ana rubuta malada shine ake abin wa kanat ala hududu darurati wa qawaid shari'ati wato in ta kasance an nufi wa'annan tsoron Allah da shi kuma abin ya kasance a bisa iyakokin larura wa qawaid shari'ati da kuma ka'idodi na shari'a kar abin ya kasance kuma yanzu misali barci zani ka kadar ma ne bari in barci in huta dan bi Allah amma kuma abin ya huce iyaka shine ya huce iyakan darura kai kai ta barci har ya huce in ya hun barci yawa shi ma sai ya zama illa a jikin mutum a duniya ma da lahiran duk baki daya a duniya mutum zai barci in yawa sai jikin mutum kai kan mutum zai sai tashi da wansu wansu rishin jin daɗi da sauransu kuma mutum ya asarar lokacin shi da wanda ya kamata ce ya sa cikin bin Allah da kuma in ya wuce kuma ka'idodi wanda shari'a ta aji shi ma ya zama matsala mutum ya kama barci barci zani don saboda na gaji bari in barta in yi barci in huta da in bi Allah amma sai ka tsara a barcin nan naka har sai an yi sallah asuba ta huce sannan ka tashi kaga ya huce shi ma ka'idodi na na Allah ko ko abincin shi ma in ka tashi ci mutum ya huce inda ya kamata ya ci mutum ya huce ya kira sama ya kasa shida shi ma sai zama cuta gare shi a jikin shi kuma ya wuce dokoki inda aka nuna a shari'an yadda ta yarda mutum ya ci abinci to sharaɗi abin duniya ayyukan nan ɗabi'o'in nan na duniya za su amfani mutum in mutum ya bi ya nihi Allah da su kuma ya bi hanyoyi wanda Allah ya shata mai bai huce ba wa ammal muktasabatu al-ukhrawiyatu amma wa'anda ake iya ɗabi'o'in da ake iya nema a same su wanda suke kuma su na lahira ne fasairul akhlaqil aliyati sune baki ɗayan ɗabi'o'i wanda suke madaukaka wal adabi shar'iyyati da ladubba wanda suke na shari'a min addini na daga addini wanda addini ne ya shar'anta su yarda da su wal ilmi da ilmi wal hilmi da juriya was sabri da hakuri was shukuri da godiya wal amali da aiki was zuhudi da tsoron da gudun duniya والتواضع da kaskantar da kai wal afwi da yin rangwame wal iffati da kamewa wal judi da kyauta wal shaja'ati da sadaukantaka wal haya'i da jin kunya wal muru'ati da mutuntaka wal samti da kawaici wal tu'adati da kuma yi a sannu wal waqari da nutsuwa wal rahmati da tausayi wa husnul adabi da kyakkyawan ladabi wal mu'asharati da zamantakewa a wa akhawatiha da ƴan uwa wa'annan ɗabi'o'in wa hiya allati jima'uha husnul khuluqi shi wa'annan ɗabi'o'in ire-iren su sune a jima'u husnul khuluqi kyakkyawan ɗabi'a take jima'uha take mai taro su baki daya in ka tara wannan baki da abin da aka faɗin nan suna ake ce ma kyakkyawan ɗabi'a karo manta ya zana su cikin waɗanda ake iya nema a samu wa qad yakunu min hadhihi al-akhlaqi ma huwa fil gharizati wa asl lijibillati yayi ko kada ku yakan iya kasancewa daga wannan dabi'o'in ma huwa fil gharizati abin ya kasance daga asalin dabi'an mutum ne wa asl lijibillati da kuma asalin halitta li ba'd nasi ga wa'ansu mutane wa ba'dhum kuma sashen wasu mutane la takunu fi ba ta kasancewa a cikin shi wannan wanda ka zana wai wani zai iya kawai dai tashi ma haka yake a jikin shi a tsarin halittar shi haka yake yana da wannan yana da hakuri yana da jimri yana da kawaici yana da abubuwan da aka aka aka zana nan za a iya samu mutum da tun tasawa shi haka haka yake haka yake kuma akwai wa'ansu mutane kuma ba haka abin yake gare su ba fa yaktasibuha sai mutum ya neme ta ya samu mutum shine ake cewa ya tsoro wurin ta mutum sai ya nema ya samu ولكنه سيدي لابد أن يكون فيه من أصولها في أصل الجبلة شعبة سيدي ba makawa ya kasance daga cikin a cikin asalin halittar mutum a kasance akwai wani reshe min usuliha daga asalin wa'annan ɗabi'o'in mutum za ka nema ka samu amma sharaɗi sai in ya kasance cikin ka dama akwai wani alama asalin abin girmama shi ne ya kamata a yi a rene shi a tattala shi har ɗabi'an ta zama ta tabbata wannan kama sa nu bayyinu insha Allah ta'ala kamar yadda zamu bayyana shi in Allah ya so madaukaki wa takuna hadhihi al-akhlaqu dunyawiyatan wannan ɗabi'o'in kuma sukan kasance na duniya kawai muna zana waɗanda suke na lahira ne amma sukan iya kasancewa na duniya kawai idza lam yurad biha wajhullahi wad darul akhirah in ba ainihin zatin Allah da su ba da gidan lahira wayannan duka su ɗabi'o'i ne masu kyau na gari na lahira ne amma in aka yi su ba dan Allah ba ba dan a samu sakamakon Allah rike hannun ubangiji ba to kuma sai su zama na duniya kenan kai ne kai kai hakuri hakuri da juriya da yahiya duka sai kai su kawai dan a haɗe ka a ce kai mai hakuri ne kai mai juriya ne kawai dan a yabe ka a nan duniya to shikenan sakamakon ka kawai yaba wannan da zaka ji a bakin mutane amma a wurin Allah kai wannan baka da komai Allah ke yi mutu shine ake ake nuna walakinnaha kullaha sai dai dukanin su da na duniyar lahira mahasinun kyawawan abubuwa ne wa fada'ilu da kuma wasu ayyuka ne masu sa fifiko su ne farala ne faraloli ne bittifaqi ashabil uqul salimati da haduwar kan da haduwar kawunan ma'abuta hankula waɗanda suke kubutattu bi ma'abuta hankali wanda yake ya kubutar da duk wani gurbata sun san wa'annan dukansu mahasini ne kyawawan abuwa ne farloli ne wa fadila fadila ce shine fadail jamin fadila ne abubuwa ne wanda suke sa mutum daraja wa in ikhtalafu fi mujibi husniha ko da dai su ma'abuta hankulan wanda suke kubatattu sun samu sabani cikin me yake sa fi mujibi husniha me ke sanya kyawun nata wata fadiliya da fifikon nata menene ya sanya wa'annan dabi'o'in suke kyawawa kuma suka hi wa'anda ba su ba nan ashabul uqul salimati su man samu sabani su aka ce ashabul uqul salimati da wa'anda suke bin Allah suke da addini da wanda ma ba su da addini Allah da ya ba kowa hankali to cikin masu hankalin cikin kowa ya san wa'annan ɗabi'u ne na gari ko mutum ba addini ya san ɗabi'a ta kirki ɗabi'a ce ta kirki kuma yana yabanta yana santa yana son ma'abucinta alfasalu sani alfasalu awwal fasali na harko wannan duka ana yin tamhidi ne wannan duka gabatarwa ne ga abin da za a shiga cikin wannan babin tunda babi ne da ke bayanin ɗabi'o'i na gari kyawawa da kyau da cika da ɗabi'o'i da kuma halitta na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ya hada su da dukkan abubuwa masu kyau kuma ya tattara dukkan abubuwa masu kyau ya hada ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to mutum ma san maka fara da sanin menene ya ɗabi'o'in kala nawa ne su ɗabi'o'in nan masu kyau kala nawa ne su ne aka fara mu da cewa dai da fara akwai na duniya akwai na lahira sannan cikin kowane ne akwai wanda ake yake mutum yake zawa da shi da halittar mutum take zawa da shi akwai wanda mutum daga baya yake nema ya koye su saboda kyawunsu da da cewa kamar yadda za a bayyana a gaba in mutum bai da wannan ɗabi'o'in to kamar shari'i ne ya kasance cikin mutum dama halittar shi yana da asalin wa'annan ɗabi'o'in kawai yi ne dai abin mutum yana jin asalin abin a jikin shi tarbiyyar abin ne zai mutum zai zai wannan ɗabi'o'in sa ya same su dan sai mutum ya san wannan ababen masu kyau ne sannan in ya gan mai su ya san wannan shi ne ke da su ya san matsayin da Allah ya bashi to shi yasa shi ne dacewan zuwa da wa'annan gabanin a shiga fasali ma na har alfasul awwal fasali na farko khisalul kamali wal jamali lahu dabi'o'i wanda suke na cika da na kyawo gare sa tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi qala al-qadi al-qadi iyar yace idza kanat khisalul kamali wal jamali in har ɗabi'o'i na cika da jamala da kyawu suka kasance ma zakar nahu a shine abin da muka ambata na'am na'am a wata ruwayan a wata ruwayan ta ta wannan littafin da maimakon khisalul kamali wal jamal ko sai aka ƙara wal jalali kenan wal jamal kenan to to kamali wal jalal na'am eh ƙwarku ƙari ne ƙwarku kwarai ko tunda wani wani wani wata wata nuska haka ta zo kenan khisalul kamali shakti wal jalal saboda daman su wa'annan wa'ansu suna yi wa wa'annan kalmomin guda biyu fasara su ce akwai abin da ke ma jamal akwai abin da ke ma jalal yawa shi jamal abin da ke jamala duk abin da mutum ke nema abin da ke so abin da mutum ke so ana ce mai jamal duka shine bangaren jamal bangaren jalal abubuwa ne masu girma to saboda girmansu da yawa mutane wa'ansu suna tsammanin ba alheri ba ne cikin wannan abun abu mai girma abu ne zo ma yana da girma ya same ka irin misali rashin lahiya abu ne zai zo ya yi ƙarhin tsarin da Allah ya wajicinka to sai har ma mutum ya kanta ya bai ya ɗauka ya kwanta wannan ana ce mai wansu suna ganin wani shine ake ce ma jalala abin da zai zo same ka wanda zai fi ƙarhinka to amma akwai jalala ana nihin girma kawai buwaya saboda shi aka haɗa shi ga suna Allah ta ana ce ana ce mai jalla wa azza Allah ne gagara da buwaya ko wani ma abu dai abu dai mai girma na ana ce mai jalal jalal alama ce ta girma to haka tsaya a nan ɗabi'o'i na cika da girma kenan kuma in aka ɗauki wannan ma'anan wancan ma'anan guda biyu su ko in ana so a samu kamala sai an haɗa da jalala kin da jamala to su ne suke bada kamala kin to a rayata in aka ɗauki wancan ma'anan kenan sifofi ne wanda zai faɗi na cika da kuma girma to kuma lalle shi girman aka rasa aka rasa jamalan shi ma ya ya ya kama ya zama wato kaman a za iya zama da girma ba ba jamala amma shi kamala ce ba ta zuwa ba ta babu jamala tunda cikin kamala akwai jamala sai shikenan ka wannan sai wadatu da da kalmar ta kamala da ya faɗi jamala sai ƙara da jalala kenan sai ce sifofi ɗabi'o'i na sika da girma ana samu dace a kadi yace idza kanat khisalul kamali wal jamali yana wata ruwa sai ce wal jalali ko a cikin sifofi na na cika da da jamala ko ko cika da da, girma sai kasance ma zakarna su ne ababan da muka faɗi muka ambata wa ra'ayna wahida minna yatasharrafu bi wahidatin minna kuma ga ɗaya daga cikin mu yana samun daraja da girma da ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'o'in da muka ambata baya aw isnataini in ittafaqat lahu ko ko mutum yana samun girma da matsayi a wajen mutane da kawai wa'annan guda biyu cikin ɗabi'un da muka ambata in har sun an samu ittafaqat an yi katari sun haɗu a gare shi fi kulli asrin a cikin kowane zamani in haka ya kasance imma min nasabin ko ko dai daga nasaba ne au jamalin ko ko wata jamala ce kyawo ne au quwwatin ko ƙarfi ne wai na fatan dai muna muna ganewa in kama a ce mutum mutum da yakan samu ɗaukaka da daraja da girma kawai saboda ya samu ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u da aka ambata shine kita ko nasaba kawai mutum nasaba ce nasaba shi ce mai kyau saboda nasaban kawai samu girma saboda nasaba kawai nasaba shi ce mai kyau saboda haka ya samu girma ana haka nan ita kadai ce kawai nasaba ce ke da bayan ta ba duk wani abubuwan da ake hori baya da su amma dai an san yana nasaba duk cewa nasabar da muke zo mu yi bayani a gare ta babban nasabar ita ce duk mun kira bayanin za mu zo gare ta amma yana ya kyautu kamar ba da misali dan ya ƙara bayyana gare mu babban nasaba nasabar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in mutum na da nasabar nan kamar yadda yake muke kanta cikin tafsir ta anam wannan shawar islam ya kawo kisa ta wani sharifi a khurasan wanda shi amman Allah ya sanya kawai lokacin shi mashayi ne dabara da shi akwai wani malami shi ko bakin mutum ne ma amma in zai wuce bakin mutumin nan saboda iliminsa mutane suna biye da shi ana girmama shi shi ko wannan sharifi yana gani wani abin yana bashi mamaki shi sai ran nan amma shi cikin shan giya yake kullum yana shan giya yana wannan abu haka sai da aka biyo ma ana tare da malamin nan sai sharifin nan ya taso ya ci kwalan malamin nan ya ce kayya mai kalmomi dai na wulakanci kai bakin mutum da kai baki da kai a kaza ai a ce ni sharifi jikan ma'aiki ana wulakanta ni kai ana girmama ka sai ya ce mai yanda aka yi ni na yi ɗauki halayen ma'aifinka sai ciki na ya gyaru ya haskaka sai mutane suke ganin hasken har a huskata suke girmama ni kai ko sai ka ɗauki halayen iyayen nawa kafirai sai mutane sai cikin ka yayi baki sai ake ganin munan munin ka ake ake wulakanta ka amma duk haka nan mutane sun zaburo almajirai su su su kai mai duka yace a ku dakata haza ma'adudun liwalidihi wannan in abubuwan da za mu yi abin kirgawa ne ga mahaifinsa kai ka ce in muka buge shi kamar mun buge mahaifin shi to girman darajar ne shi yanzu wannan ya ci amfanin darajar nasaba ita kadai bai hada da bin Allah ba nasaba ce ita kadai to yace in wai mutum ya kasance da, da, samun ɗabi'a daga cikin ɗaya daga cikin ɗabi'un nan wanda suke kyawawa abin so ne in mutum ya samu ɗaya ko ko ake kasari mutum ya samu ya hada guda biyu ba lalle ne ba kowa hada guda biyu ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'o'in da nasaba ko kyawo ko ƙarfi ko sani au ilimin ko ko juriya au shaja'atin ko sadaukantaka au samahatin ko sauƙin kai hatta ya azuma qadruhu har ya kasance mutum ya kasance ɗaya ne ya samu daga cikin wannan ko guda biyu har darajarsa ta girmama hatta ya azuma qadru ya azuma qadru har har darajarsa ta zama ta girmama wa yudrabu bismihi al-amsal ya kasance ana buga ana buga misali misalai da sunan shi wanan nan nan gari kaza in dai daraja ce ba kai yawa ne ba in kyawo ne wajen kyawo ga ko ko wani sadauki ne aka yi a tabar labarin shi ai sadauki sai wane ko ko ilimi ilimi sai wane wannan kuma wa yataqarrara lahu bil wasfi bidhalika fil qulubi atharatun wa azamatun ya kasance ya taqarraru lahu bil wasfi atharatun wa azamatun wani irin makaruma wata daraja wadda take abin gadarwa ta kasance ya taqarraru ta tabbata lahu gare shi da wannan bil wasfi da wannan sifan tawon bizalika da wa'annan wanda aka zana shirkulu a cikin zukata wai ya kasance in dalilin ɗaya daga cikin wannan ɗabi'o'in ko biyu ya kasance wani ya zama a buga misali da shi ana ba da labarin shi kuma dalilin wannan buga misali lashi da ba da labarin shi kan ya tsaya yana da wata ɗaya daga cikin ɗabi'o'i har ya kasance ya samu a cikin zukatan mutane wata daraja abin gadarwa me daraja abin gadarwa har wani zai buga gaba ce ni jikan wane ne wannan nan ake hudin me me me daraja kaza me kaza kuma wannan abin ya kasance ya mutum ya samu karbuwa da girmamawa a cikin zukatan mutane misali a wani yaki da aka yi sai aka zo da ɗaya daga cikin annabi sallallahu da aka yi wani yaki sai aka zo ɗaya daga cikin jikokin wani da ya shahara da kyauta da ake ce mai Hatim Fa'i wata ɗaya daga cikin ɗiyan shi aka gamo da ita wannan ɗiyan shi ne ko jikoki jikokin shi ne ko ko ɗiyan shi sai nufata shi Hatim Fa'i aka aka zo da ɗaya daga cikin ɗiyan shi ne ko jikokin shi ƴan uwa Adi bin Hatim cikin ɗiyan shi ne yawwa da aka zo da ita aka sai take faɗin ita fa ga yadda ma'aifinta yake wajen gami da karamci da baiwa da kaza da kaza da kaza albarkacin wannan ma'aiki sallallahu da ya ji ya nema mutane hora wajen mutane in haka ma'aifinta yake to ta ci albarkacin ma'aifin nata to saboda kasancewa ma'aifinta ma'abucin kyauta kyauta ne kawai ka san shi da ita gefen kyautan ma karka so ka ji wani su taɓar gazan ma da su amma dai kawai kyauta dai shi kaɗai aka san shi da ita amma ta samu ita ta gaji wannan darajan ta girmama shi a cikin zukatan mutane har ta zama daraja a ce wata abin gado ita tana alfahari da wannan ta gaji wannan girman ba wai aikin ba ta gada wai wannan darajan ta wajen wancan wa huwa munzu usurin khawalin shi ko wannan wanda ya samu wannan wanda ke da wannan daraja wanda aka gada ya kasance tun wasu zamanne ne wanda suka suka shuɗe tun wasu zamanni da suka shuɗe rimamun wa'annan mutanen wanda ake gadon wanda jiyoyin nasu sun kan sai rididdagu ne rididdagu a ƙasa kenan mutum ya mutu ya jima ya rididdige wa bawalin kuma sun zama irin kamar yadda kasan tufa ta tsuba ta cire saboda iska da ruwa da jan zokaci kawai ta zama da ita ma dai baliya kawai kamar shine jam'in baliya ne ba walikin nan wanda ita ma yar uwar ridigaggiya ne sai dai kamar irin misali akwai abin da ya hiddaciya da rimam kamar abu mai karfi kamar kashi ya hiddaciya a siffanta shi da ridigaggiye amma ko abin da ke kama da wanda ke laushi shi ko ko ko kamar yadi shi irin wannan ya dacewa a siffanta shi da bali in kamar abin ta sai a siffanta shi da da ne so da ake a ce da tsuha ne dai da lalacewa to su wannan mutanen yawa su wannan wanda wannan gadan a lokacin da ake faɗin nasu babu su in aka je kabarin su ma ba ma alaman kabarin su to in ya kasance wai haka ta rayuwa hakan ta iya kasancewa kawai saboda ɗaya daga cikin ɗabi'o'in wannan mutum ya samu wannan daraja har jikokin shi ma sun samu irin wannan daraja saboda shi bancin ya huce amma mance da shi da lokacin ma wasu lokacin da aka yi shi ba ya to to fa ma zannuka bi azimi qadri man ijtama'at fi kullu hadhihi al-khisal me kake zato da girman darajan wanda jami'i hadhihi ijtama'at fi kullu hadhihi al-khisal wannan duk baki ɗayan wa'annan ɗabi'un suka haɗu a cikin shi me kake zato a ila ila ma la ya akhuzuhu addun duka wa'annan ɗabi'un da muka ambata sun haɗu a cikin shi sallallahu alaihi wasallam ya taro su kun ba ne tsaya ba ila ma la ya akhuzuhu addun zuwa abinda kirge kidan yawo bata isa ta doke shi bata kirga shi ba wala yu'abbiru anhu maqalun kuma wani harshe bai isa ya firci da shi ba babu magana babu harshen da yake iya faɗe shi abubuwan da ya taro wala yunalu bi kasbin kun ba iya samun su da kokari wala hilatin ko dubara illa bi takhsisil kabiril muta'al sai dai da keɓancewa keɓancewa ta Allah wanda yake masarki wanda yake alkabir mai girma almuta'ali wanda yake madaukaki min fadilatin nubuwati wa'annan abubuwan wanda ba a iya samun nan wanda mutum bai iya nema ya samu da ƙarfi koko da dabara su ne na daga farala ta annabta da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam war risalati da manzan da manzanci wal khullati da badantaka wal mahabbati da soyayya wal istifa'i da zabi wal isra'i da isra'i isra'i shine tafiyan nan da Allah ya yi da ma'aiki sallallahu daga masallaci na Makka har zuwa masallaci na Jerusalem Baitul Maqdis shi ne Isra'il cikin dare guda aka aka dauki ma'aiki sallallahu aka yi shi wannan wannan shi ake cewa Isra'il war ru'yati da kuma ru'ya ganin zati abinda Annabi Musa ya nema bai samu ba wal qurbi da kusanci wal dunuwi da ƙarin kusanci wal wahyi da wahayi wal shafa'ati da ceto wal wasilati da makamin nan da ake kiran shi wasila na tsani shi ma nan malama sun yi bayani da dama wa'an suka ce alwasila kin nan abin da ake ni da ita nan wurin ceton ake ni wasu wani kauli aka ce a wani matsayi ne daga cikin matsayaye na aljanna wal fadilati da kuma ita ma makami na fadila wadda rayatul rafi'a da rayatul da abuna kima da rayatul rafi'a wala maqamul mahmud da wato daraja madaukakiya wala maqamul mahmud da kuma maqami wanda yake abun yabo shi ma wani suka ce wannan maqamin na abun yabo lokacin da mutane za su shiga cikin dimuwa ran tashin kiyama lokacin da ake annabi sallallahu ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala ran ya hushin da bai taba yin hushi irinsa ba wanda kuma ba zai sake irinsa ba wannan a lokacin kowa zufa ta kai daidai aikin kowa ko daidai laifin kowa wani zufa bakin iya sau wani bakin kauri wani bakin kugun shi wani bakin kirjin shi wani ta haɗe ta kai gaba wani ta haɗe shi yana iyo a ciki rana ta yi ƙasa ƙasa tsanani ya yi tsanani har kafin suna cewa kai su da ma kawai a kai su hutan mun ana kai su hutan ma a kai su hutan ma ta hanyar musu wannan tsananin da suke ciki to wannan lokacin ba mai ikon ya samu wani abu ya samu magana sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi aka ba wannan shine ake ce yana cikin abin da ke maqabul mahmud duka wannan kuma ya zo a cikin hadisi kita mai kiran sallah ya kiran sallah mutum ya nema ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan mutum ya nema ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan abubuwan zai samu ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan duka dai abubuwa ne lahira kwatamce ake abinda dai ba ba fassara shi ai an san dai da daraja ce amma ba wanda ya san ta ma sai ma ji an ji lahiran wal buraqi da kuma dabban nan wanda ake ce ma buraqa wanda Annabi sallallahu ya hau aka yi Isra'i da ita da Mi'raji wal Mi'raji da kuma shi kanshi Mi'rajin shi Mi'raji shine hauhawa daga Baitul Maqdis din kuma har ya zuwa aka huce al'arshi da da kursi shine Mi'raji wal ba'thi da kuma wal ba'thi ila al-ahmari wal aswad da kuma aike aike da da ya samu ma'aiki sallallahu alaihi zuwa mutum da ja da baki zuwa duk baki ɗayan mutane kenan ko dukan baki ɗayan halitta ma sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi sabanin sauran annaba annaba ana aiko kowanne mutum zuwa mutanen shi zuwa kabila ko jama'an su wanda suke jin yaren shi wasalati bil anbiya da kuma jagorancin sallah da yawa annabawa a Baitul Maqdis da da yaje duk baki ɗayan annabawa aka hada su baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su ya musu sallah washahadati bainal anbiya wal umam da kuma shaida tsakanin annabawa da al'ummatai ah wasiyadati wannan wannan abin da muke karanta kin nan dai ah ubazalika jannakum ummatan wasatan da takunu shuhada ala nasi wa yakuna rasul alaikum shahida baki ɗaya shi da zai shaida ga al'ummatai baki ɗaya da da annabawan nasu har mu ma mu mu shaida ga ga sauran al'ummatai ga ga annabawa lalle sun isar da aike a wajen al'ummatai mu kuwa ya shaida mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana shaida baki da sai zama shaida ga yin baki da wasiyadati waladi adam da kuma jagoranci shugabanci wa ƴaƴan annabi adam baki da ana ana sayyidu waladi adam wala fakra kaman da yake faɗi sallallahu alaihi wasallam waliwa alhamdu da kuma samun tutan nan ta godiya wani bisharati da kuma bada albishir da yake da aljanna wani darati da kuma gargadi da wuta wani makanati inda zil arshi wa ta'ati da kuma matsayi a wurin ma'abucin al'arshi da kuma wannan biyayyan samma a can kamar da kwanan da ke wuri kenan inda zilashi murayin sama amin inda yawa wanda kita inda zilashi makin murayin sama amin duka wa'annan nuni ne zuwa wannan ayoyin ma'abucin wani matsayi ne a wurin ma'abucin al'arshi ne Allah wa ta'ati samma da kuma biya da biyayya a tananka wala amanati da amana shine da aka ce samma aminikin nan wala hidayati da shiriya wa rahmati wa rahmatil lil alamin da kuma kasancewa shi rahama ce ga talike baki da wa yatsa'ir rida wa suli da kuma Allah da ya bashi yarda da kuma abin nema wala sawfa yutika rabbuka wa tarda wannan wani kausari da kuma tabbakin alkausara ko ko alkausara ne da ake wadi an ce alheri ne mai yawa gashi nan kamar da muka ya gabata wa sama'il qawli da kuma sama'il qawli ana fassara jin magana wato mutum ya kasance in aka ce mutum zul qawl masmu' ne ma'abucin hadi a ji kenan mutum wanda yake hadi a ji wannan yana cikin abin da ake fassara sama'il qawl wani zai zo ya hadi kawai ya yi magana shi duk yakin da suke ga kyawu kawai kamar an yi ruwa an ɗauke kawai shikin an manta ma da magana da ya faɗi amma shi ma a kisa da salaf in ya faɗi sai a shi jin magana kuma a aikata yadda ya faɗi sallallahu alaihi wasallam da shi ma wannan wata baiwa ce ta daban wa itimamin ni'amati da kuma cika ni'ima wa yutimma ni'amatahu alayka inna dake faɗi Allah zai yadda ya alƙawarin zai cika mai nema ya cika masa wal afu amma taqaddama da kuma rangwame da yafiya a bisa abin da ya riga gabata wa ma ta'akhara da abin da ya shinkinta shi kada aka ma wannan duka ina fata na laka da makaranta ko abin da darsan da suka wuce wa sharhi sadri da kuma yalwata kirshi alam nashar halaka sadrak wa rafa'i zikri da kuma ɗaukaka ambato da matsayi rafa'ana laka zikrak wa izzatin nasri da kuma gagara da cin nasara gagarin nasara da inda yana cikin abubuwan da aka keɓance alaihi sallam da su wayan surakallahu nasaran aziza kenan da yace wayan surakallahu nasaran aziza shine nasar izzatin nasar kenan wa nuzulis sakinati da kuma sabkarwar nutsuwa eh shi ma duk cikin Qur'ani ne yake bayyana musamman cikin suratul anfal kenan wa ta'yidi bil mala'ikati da kuma ƙarfafawa ƙarfafawa da mala'iku shi ma duk cikin Qur'ani da Allah ya faɗi ga sunan za a za a taimaki Annabi sallallahu aka taimaki Annabi sallallahu da mala'iku har ma adadin su aka aka faɗi cikin Qur'ani wa ita'il kitabi da kuma ba bayar da littafi wal hikimati da hikima wa sab'il mathani da kuma bakwai abun biyanta wal Qur'an azim da Qur'ani mai girma wa tazkiyatul ummati da kuma tsarkake al'umma o da yake cewa wai zaki wai zakihim kinnan waddu'a ila Allah da kuma kira zuwa ga Allah wa salatin Allah ta'ala wal malaikati da kuma salati na Allah da na mala'iku wanda ya samu Allah yake mai mala'in inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi wal hukmi bainan nasi da kuma hukunci tsakanin mutane bima arahu Allah da abinda Allah ya nuna masa wa wat'il isri da saukewan sun yawana na yawana ne wal aglali da kuma wa'ansu hukumce hukumce hukumce masu tsanani wanda suke kamar kunkumi kamar mari akan wuyayen mutane anhum akan agaransu daga baransu wal qasami bismi da kuma rantsuwar da Allah yake da sunansa wa ijabati da'awatihi da kuma karba addu'ansa wa taklimil jamadati wal ujmi da kuma yiwa sandararin ababe magana wal ujmi sandararin ababe ya musu magana shi mai magana aji su ji irin yadda zai kirawo duwatsu su zo yadda ke kirawo ice su zo kamar da mai alfurda ke wuri jihadi yan ha ala sakin bila kadami wannan kenan ja'atul li da'awatihil ashjaru sajidatan yace itace sun zo wa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam suna masu sujada eh ashjaru sajidatan tamshi ilahi ala sakin bila kadami ga ta suka sai wannan ka an ce ka ce to a'a ya itace za su taho mai ya ne suka taho sai ce ma zan bari su kwanta ma suka taho ala sakin afsa kwabirin su ita ita ita ba ta da kahuwa amma tana da tana da kwabirin to kwabirin to tana sha da da da da da da abinta da da sayinta bila kadan ba tare da diddige ba tare da kahuwa ba to wannan ya tabbata sosai cikin cikin shine maganar da yama yake ma sandararin abubuwa wal ujmi da kuma bai bayi wanda ba laraba ba an mamaki wanda ba laraba ba ya zo da yawa cikin za mu gani gaba yanzu cikin mujizan maki sallallahu alaihi wasallam wanda ba laraba ba ma ya musu magana take kai har ba shi ba ban san ko anan gaba ne kadan to tunda ba cikin ba ba ba lahi mu fadi wani lokaci ya aiki manzanni shi zuwa wa'ansu wajaje kawai duk inda mutum ya tafi ba ma aike manzannin kai da aka aika duk inda ka je kawai sai ka rika magana ta ya da yaran mutanen wanda aka aike ka wajen su ko ba ba larabci suke ba to ba ma karan kanci sallallahu alaihi wasallam su kansu wanda ke aika haka wa ihya'il mota da kuma rayar da matattu shi ma da zamu ganin cikin ojojin shi in Allah ya yarda wa isma'il summi da kuma jiyar da kurame wa nabi'il ma'i da kuma bubbugowar ruwa min baini asabihi daga tsakankanin yatsayinsa wa taksiril qalili da kuma yawaita abu dan kadan abinci mai dan kadan kawai kawai sa hannun shi a jiki kawai adda biyan da ya so sallallahu alaihi wasallam sai abin ya zama mai yawa ishi kowa wan shiqaqil qamari da kuma tsagewar wata wa radd shamsi da mayar da rana ita ma lokaci rana sai da ta fadi annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya sanya rana ta dawo sai ta dawo da baya da baya a shamsi ko wa qalbil ayani da kuma canza a ayani ainihin abubuwa yawa ayan jam'in na na ainihi abin da yake ainihi ga yanda yake sai ya ce canza misali da yawa aka yi rijiyoyi a zo rijiya ce wannan rijiyo na rijiya ce ruwanta ba su shawuwa ko da kyal saboda rishin daɗin su ba iya ba su daɗin sha dai kawai ya yi tofi sallallahu alaihi wasallam sai ta koma ta haiko ce daɗi gashi zarfi ko ko rashin daɗi ya koma daɗi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan su abin wannan shine sabanin mu'jiza da dabo abin da ke dabo ne maji kamar ruwa da ake ce mai sai ruwa ma irin abu kamar ƙarye misali abin mai dama shi zinariya to amma kawai in kai ci gaba kare shi yanzu sai kawai ya koma kare kai ariya ma ido ne kaga kamar zinariya to ba zinariya ba to shi in ya canza ma in ya mai da shi ne mai da ma zinariya zama zinariya har abada yawa shine taqlibul ayan gin wa qalbul ayan wa nasri bi ru'bi da kuma taimako da tsoro shi ma wannan ya gazgazatul ahzab ya samu Allah ya taimake shi ya sa razani a cikin zukatan kafirai duk suka razana su bancin cewa sun kasance kafiran sun yi to ta sama ta kasa kamar yadda Qur'ani yake hudi me fauki min tati wanda yake da cikin surta azab kin nan dai yanda ga sunan dai sun zo kafirai kafirai ta gehe wajen guda uku da kafiran maka sun taho ga kuma munafukai su ma na Madina sun zame ga kuma Yahuda wanda suke ake zaune da su a Madina su ma sun zame ta ko ina kenan su wa'annan an samu ma an musu an yi an yi gwalalan nan da ake ce mai khandak tsakanin su da da da musulmi ga eh to ta gano ai gini ne ita ko khandak rami ne ake yi rami ne aka yi tunnel ai da ganuwa sani na gini ne yawa gini wanda ake irin irin katanga ta ganuwa to su shi ko sai aka yi ramin aka rami ne aka yi kawai babba wanda ba a iya yau bake ta ruwa ba to wannan a zamanin sai aka sanya ma kafuran razini su da farko ma dai razinin Allah ya kawo wani wanda yake cikin kafuran kawai ya ce to daman shi ya musulmuta gashi kawai ya zo ya musulmuta da ya musulmuta ya ce kuma da yake Allah ya kawo abin ya ce to zai amfani da wannan musulmucin nashi ya amfani da kafircin da ya kasance da su kafirai ba su san ya musulunta ba su kansu yahudawa sun san shi yana cikin manyan-manyan kafirai na makka yanzu bari ya je ya hida da ya raba kawunansu su bacin da cewa sun ɗauki alkawari tsakanin munafukan da da yahudawa yanzu yahudawa abinda ma'aikatar salam ya fara aka rubuta tun shigowarsa madina su haɗa kansu in wani abu ya zo wani haɗari sai su haɗa kansu su fuskanci wannan abu to kawai suna haɗe kenan in kahure suka kawo hari kenan kamata a ce sun suna tare sai su yanzu wannan sai da kawuran suka zo sai suka haɗa kai yadda za su zame wasu hita su da goyon bayan bayan Annabi sallallahu bayan su nuna hita da goyon bayan su ga kahure sun kawo kuma adadin su mai yawa munafukai su ma sun nuna hoba da su ba za a yi to sai Allah ya kawo wannan mutumin sai ya je kewaya ya raba kawunan su yace to ya da ma sanar da shawara zace bari ya je su muna su ka yahuda nan ba san da ya mutunta ba su ma kawai ba sani ba ya mutunta bari je hada musu cewa ya hada musu cewa wa'annan kawara so suke in sun gama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da jama'a shi har ku ma su gama da ku to saboda haka in kuka kama musu suka gama da musulmin nan kaza kaza haka dai samu dai ya ce kansu to kuma Allah ya sa musu ma tsoro duk da cewa su sun sai suka sare su kansu kawaran hida musu dai ya samu dai raba kanu su suna inda suke dare guda Allah ya kawo iska da sanyi sai kuma ya sai kawo tsoro ya sanya musu wannan da muke kai kisan nan ta Uzaifatul Yamani wanda yace aka amma aji sallallahu alaihi wasallam wa zai samu mun labarin da kawaran da suke ciki saboda kowa na jin tsoro ga ka tafi wurin kafirai da dare ne dai amma ka tafi can wurin shaka ma ana ganin ido na ganin ido balle ka tafi kai kadai kowa ya shiru kashi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace Huzaifa ya ce ya tahi ya tara su ko ko ina an gungu gungu ana ana jin huta duk sun tsorata suna cikin tsoro ma kai Abu Sufyan ce kai kowa ho ya samu tabbaci cewa yake kusa da shi wannan da yake mai dubara ne sai maza dake laraba shiga laraba da kan nan da darawani kowa sha rauni sai sai dabara sai ya kama hannun wanda ke kusa da shi kai wani ne kai sai ya dame ni ne wani dan wani ce to shikenan kenan shi sai nuna kada mun shi dan ciki ne kenan ba sai sai sai da wani ne ba to haka dai Allah ya tsiratar da shi ya gane yana suke cikin tsoro karshe tsoron nan ya sanya suka banzama suka ce kai kai kowa hoye sha da kanshi shi kanshi shugaban nasa Abu Sufyan ya ce to kowa ha tashi ta tace shi to haka suka tsere to shine wannan tsoron da yana cikin ana zana abubuwa ne wanda Allah ya bancin wa'anda aka sani wanda mutum ke iya samu bancin wa'anda ake iya samu a cikin ɗabi'a wanda in mutum ɗaya samu ɗaya ma ya isa ya yi alfahari da ta haji ko jin su duka alfahari da su bayan shi Allah ya tattara mu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abubuwan da shi kadai ya same su to shine ake zanawa cikin su akwai wannan shi kadai Allah ya bashi wannan ya taimake shi da tsoro ya sanya tsoro cikin makiyansa zakatan makiyansa suka razana wal itilahi ala gaibi kuma Allah ya bashi tsinkaye a bisa gaibu abinda ba a gani abinda ba a sani ba abinda Allah kadai ya san shi la ya alamul ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah to Allah ya tsinka yadda ma yake sarsan ma gaibun nas an mamaki kamar ana mata alwaidu ko ku shi samun ake ce wa'ansu ba alwaida ba sai a ce kamar abin da ke sanya wa'ansu daga cikin mu musulmi muke ganin wa'ansu daga cikin musulmin ko mun abokai ne ko ko ba sa san annabi abubuwan da suke kamar kun ga ana zana baiwa abin da Allah yake binci annabi da shi sallallahu alaihi wasallam to su irin wannan baiwa ce Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi din ka jawo daya biyu ko ya baka labarin abin da aka kasance an yi gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya baka labarin abin da za a yi lahira waye ga lahira ko ko ya baka labarin abin da zai zauwa dadi bin sai ka karanta hadisi goma baka samu irin haka ba to amma kun mutane sun dage cewa annabi sallallahu bai san gaibu wannan shine gaibu gaibu na Allah ne ba wanda ya san gaibu sai Allah to Allah yana tsinka yadda wanda ya so ga abin da ya so to ya tsinka yadda ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam wannan gaibun ba ce ba wani da ce mutum da ce mutum zai sanin gaibun wa baki daya da Allah a ce zai san da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gaibu baki daya kai anaka nazari menene zai ma zai zama amfani ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah dai ya tsinka yadda shi abin da ya so daga cikin gaibu kuma shi ma abin da ya so ya hada mutane ya hada musu wanda ba bai wanda bai haduwan bai hadi ba wanda yake haduwan ne ma ya hadi cikin abin da aka san da shi to cikin wani abin da ke hudu wannan kuma yana da yawa gaskiya ba ma sai kai ne ba sai kai bincike ba wata rana muka zama da wasu mutane masu irin wannan ra'ayin ana koyar da mu irin wannan ra'ayin da cewa kai bai sani gaibu ba kawai ana sai malamin da ya fito mu duka yana muke muke tare da su masu wannan ra'ayin ne kawai kai ko ko tabi annabi sun bai san gaibu ba aka sanar da mu da hadisin da da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da sahabbai sai suka zo wajen wata itaciya sai suka ce akwai kafirai suna da wata itaciya babban itaciya suna ana suna ce mata zatu an wafe wai ma'abuciyar rataye-rataye kawai su kafirai suna rataye ba sani wai abubuwan suka rataye a sinu ba eh na'am ana rataye na'am to su da niyan me suke rataye wannan abu da niyan biyan bukata kawai in ka rataye abu shi kenan ka rataya mata wannan kai bukata ka tajiya to irin wannan kawai su ma sai suna taya da ma'aji da suka ce ya rasulullah mu ma ka sanya mun wata wata itaciya zata anwadi kamar da wanda su ma kawai suna da zata anwadi mu ma a samu irin damu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattabi anna sanana man qablikum shibran da shibrin dalle ba kun gushe kuna bin hanyoyi na wanda suka zo gabanin ku ba kamu da kamu har in suka shiga ramin menene ramin damo komi kuma sai kun ce ku shiga ciki dama mutane annan Musa su ma da aka tsiratar da su daga hannun Fir'auna suka ce qalu ya musu allana ya da hanka malamu aliha ko kuma Allah ka samu wani ya ka annabi Musa kuma ka samu wani abu bauta kamar da wannan suke da abu bauta su guma kamar ba samu ku da Allah ya tsiratar da ku kuma babban abin da ya tsiratar da ku abin da ake so da shine ku kare ta Allah sai ga suna cewa su ma sa musu wannan wannan abu bauta wata latifa ana wurin cewa lokacin sallah yayi wani lokacin karatu namu ya zo karshe ko mutanen wata rana wansu sai na ne wani wansu yahuda suke so su soki addinin musulunci ya suka ce kuda suke ce masai na ali kuda ba ku binne ba ku bizne annabin ku ba kuka shiga ruguguwa wa zai wa shugabanci waye shugaba ya ce kuko kawonku ba su rushe ba daga ruwan da Allah ya tsira da ku daga Fir'auna kuka ce ya musu ilan kama da mu'aliha ka Allah ka samu abun bauta kamar da suke da bauta eh sai kamun bakin shi to wannan itila'i sai nake nake musu mamaki ma nace gashi an ce abin da muka gani wannan cewa ba kun gushe ba su kun haka za ku yi labari ne ya ba mu annabi haka za mu yi ta bin wa'annan mutanen abin bai zo wata kwana ya ba mu labari za ku yi wannan kuma kullum ku lura sai an ka irin wannan hadisi wanda ke ba da irin wannan labari wani me aka ba mu labari in aka ce za ku kasance abin kuma za mu kasance tabbas haka me yake nunawa ba sanin gaibin ba to mu san ko mutu ko dai suna da wani fahimta da wani daga wani abin da ake ce ma gaibin ba ga wannan ba wa zillil gamami da kuma inwa ta gizagiza shine Allah ya mai baiwa inda yayi gizagiza shi suna mai inwa wa tasbihil hasa da kuma tasbihi na tsukunkuni ya doki wata rana ya doki tsukunkuni a hannunsa tsukunkunin nan duwatsu sun kuni da ce dai suka rika tasbihi hannunsa ya sanya su a hannunsa na Abubakar ya sanya a hannunsa na Umar duka suna tasbihi wa ibra'il alami da kuma warkar da cutace cutace cututtuka wal ismati minan nasi da kuma tsari daga mutane Allah ya ce wallahi asiuka minan nas je kawai Allah shine mai tsare ka daga mutane daga nan ya ce kawai a bar garin shi ila ma la yahwihi muhtafilun zuwa abin nan duk wani mai kula ci mai sanya kula da ma'aji sallam ba ya iya tara shi ba koko muhtafilun mai tarawa duk wani mai tara ababe bai isa ya tara abubuwan nan da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance shi da su shi kadai ba wala yuhitu bi ilmi illa manihu manihu zalika ba wanda zai ke kewaye wannan da sani sai wanda ya mai wannan kyautar wanda ya mai kyauta da wannan shine Allah wa mufaddiluhu bihi kuma wanda yake shine fifita shi da wannan la ilaha ghairu wanda ke ba an bauta da gaskiya sai shi kuma bayan sa ila ma a'adda lahu zuwa abinda Allah mai tanadi fi daril akhirati a gida na karshe shine lahira min manazil karamati daga matsayi matsayi koko masabakayya na karama na karamci wa darajatul kursi da darajoji na tsarkaka wa maratibi sa'adati da kuma martabobi matsayaye na arzikin lahira wal husna da aljanna wa ziyarati da ƙari akan aljannan ma allati taqifu duna hal uqulu wa'anda abubuwa ne wanda Allah kaɗai san su wa'anda hankula sai dai su tsaya koma bayan su yanda hankula za su ba hankali ma ba hankula mutane su taru baki ɗaya su bincike ba sun iya riskan abin ba wa yuharu duna idraki hal wahamu wanda shi ma kuma zato zato ma shi ba ma hankali ba mutum zai iya zato abinda ma hankalin ma bai kamo ba shi ne dai karshe in mutum ya zato to zaton shi kanshi shi hankali yana da iyaka abinda ba yiwa sai kawai abin sai ga kaza bai yiwa hankali amma shi zato abinda bai yiwu ma sai yiwu a wurin shi to shi kanshi zato yuharu duna idrakiha yana dimauta koma baya riskan ababen da Allah ya keɓance annabi da su sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ya bidin allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ubika wa khatim lima sabaqana sirna qibla qibla hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi ka qadri al-jari lazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin